shehune ne su kwarai da gaske wadda da a saka su a kowane mustawa na ilimi wanda suke wannan bigire wanda da yawa mu baki ne ba mu san su a suna ba amma kuma soyayyar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta zama wasila da dalilin sanayya tsakaninmu da su mai girma mataimakin shugaban ƙasan ghana mai girma tsohon shugaban ƙasan Ghana da kuma manya-manyan limamai da shehunai da kalifofi da mukaddamai da kuma manyan malamai waɗanda muka zo tare da su a Sheikh Dr. Imam Hamza Zaria da kuma a Sheikh Suleiman Jibbi. Hakika tun daga lokacin da na shigo wajen wannan fili na wannan babban taro nake tambayar kaina da wani irin abu zan abbara abin da yake zuciya na da farin ciki da jin daɗi da karkashi na samun kaina a cikin waɗannan jama'a jama'an alkhairi jama'an da alkhairi ba zai taɓa rabuwa da su ba a duniya da lahira. jama'an da suka yi kama da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa ranar alkiyama wasu mutane za su shige akan mimbarori na haske wanda ya tafi duhumin anbiya wa shuhada da annabawa da shahidai suna kishin su suna mamakin irin baiwan da suke tattare da shi sahabban manzon Allah suka tambayi manzon Allah suka ce sibhum lana ya rasulullah ka tabbata mana waɗannan wasu irin mutane ne wanda har annabawa ma suna kishi shahidai suna kishi tare da abin da annabawa suke da shi na falala da matsayi da girma da martaba tare da abin da shahidai suke da shi na falala da girma da matsayi da martaba annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce wasu jama'a ne da suka haɗu daga ƙabilu daban-daban suka so junansu saboda Allah suka rayu saboda Allah suka mutu tarayyarsu dukka cikin Allah ne wanda kuma su ne auliya'ullahi alladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun lalle wannan haduwa yana nuni kuma yana akkasa abinda sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama yake faɗi cikin wannan hadisi tun lokacin da maulana profesor ibrahim makari ya sharrafa ni da wannan gayyata nake tunanin al'umman da suke kasan ghana irin yadda suke da jalba da zuciya da ya tafi cikin ƙaunar allah da ƙaunar manzan allah da ƙaunar waliyan allah zan zo na tarar da kaina a cikinsu to wallahi buri na shi ne ma na zo na gansu na yi addu'a na yi tawassuli da su sai kuma aka ce zan ce wani abu tare da na san cewa ba na da ilimi ko wato kima ko matakin da zan iya magana a janabin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama a gaban waɗannan jahabi na malamai wanda duniya duniya sai ta ce nan wajen gaba ɗaya kowane ƙasa daga senegal daga burkina faso daga niger daga nigeria daga toki daga ina ne babu yadda babu mazajen ilimi wanda suka halarci wannan taro wanda mun gode ma Allah Allah ubangiji ya karbi wannan taro da muka yi kuma Allah ubangiji ya saka mu cikin masu son annabi sallallahu alaihi wasallam soyayya na gaskiya wato Allah ubangiji yayi gaskiya yace minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alaihi فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم وكان الله غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيرهم لن ينالوا خيرا وكفى الله المؤمن الانتهال وكان الله قويا عظيما واتو samun kanmu cikin al'umman da a cikinsu da akwai irin waɗannan jagorori maulana a sheikh usman Nuhu sha rubutu wato wani abu ne wadda sai dai mutum ya gode ma Allah, ya gode ma Allah, ya gode ma Allah. Sabila da da yawa ba don ya su a cikinmu ba, da ba za mu ga abin da muke ciki na lafiya da zaman lafiya roƙon Allah Allah ya kara musu lafiya ya kara musu tsawon kwana ya kiyaye mana su mu ci gaba da samun madadin su da albarkansu jama'a idan ana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana magana ne akan wanda duk wanda zai yi magana akan sa sai dai ya faɗi kwatance da kamantawa da surantawa amma ba dai ya faɗi haƙiƙanin annabi Muhammadu ba duk wanda zai yi magana sai dai ya kwatanta shi ne al-Imam Busiri yake cewa a ayar wara fahmu ma'anahu falaysa yura lil qurbi wal bughdi fihi ghayru mufahim كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي لم ينتهن بما تعي الأقول به حرصا علينا فلم نرقب ولا نهتم yace fahimtar hakikalin manzon Allah a ayar wara ya gajiyar da talikai falaisal wara ba a iya gane annabi da kurbi a kusa wal bu'di ko a nesa ba za ka gane manzon Allah ba abin da yake nufi hatta sahabban da suka rayu da manzon Allah ba su san hakikalin manzon Allah ba ma'ana da jama'an da suka zo bayan manzon Allah da sahabban da suka rayu a zamanin manzon Allah sun yi daidai wajen rashin sanin hakikalin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tun kafin Allah ubangiji ya turo shi a wannan alami na duniya dukkanin annabawa labarin su suke zuwa da shi kuma sai da Allah ya ɗauki alkawari da annabawa suka sha alwashi suka yi rantsuwa ma ubangiji akan in annabi Muhammad ya zo sunansu ba annabawa ba sunansu sahabbai wa iz akaba Allah mithaqan nabiyina kama atainakum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم مسلمين قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين دك النباوة قبائل ينسوا إذا كتارا سقبا من ذلك الله Allah ya nuna musu hasken manzon Allah ya ɗauki alkawari da su akan manzon Allah suka tabbatar wa Ubangiji da in annabi Muhammad ya zo sunansu sahabbai ba annabawa ba za su yi imani da shi kamar yadda almuhajiruna suka yi imani da shi da su taimake shi kamar yadda al'ansaru suka taimake shi shi ne masana suke cewa a wannan ayar Allah Ubangiji sai ya bayyanar da annabawa a sifan sahabbai. Latuminun bihi sifa ne na sahabban manzan Allah al-muhajirun, wa latansuhunnahu sifa ne na sahabban manzan Allah al-ansar. Sai da Allah Ubangiji ya kinsa musu ya sifanta su da za su zama sahabban manzan Allah suka yarda sannan Allah ya ba su annabta. Shi yasa kowane annabi idan ya zo sai ya yi maganar manzan Allah. ما مدت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعضها علياء دك النبي ديزو سياتي ني إن نفسي غنينا النبي ني أما أفاي وند زيزو سونان أحمد كو محمد كو دي لك تكين سونا يمن زم الله إن يزوني ما زم زم مبيه كما كما ذاكو بيشي باب النبي دي بعد لا بعد زوم من زم الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا saboda haka annabi tun kafin ya bayyana a wannan alami din ake jiran zuwansa kuma ake shela ake announcement ake farmatawa a duniya cewa akwai abin da ake jira kuma abin da ake jira zai shine manzon Allah wanda shine shugaban duniya da lahira Muhammadun سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر النهي فلا أهد أبر في القول لا منه ولا نعم فهو الذي تم معناه وصورته ثم صفاه حبيبا بارئ مثلا شيخ دكا من النباوة قول النبي duk abin da ka ganshi da shi na falala ko na martaba ko na maziya ko na mu'jiza duk wani tariki ya samo ta ne daga mu'jiza da hariki da karaman manzon Allah. Shehu Ibrahim radiyallahu anhu maulana yake cewa wa kullu alladhi lil anbiya min khawarij bihi nalaha al arsal kayran wa hushaba kadaka karamatin li ahli wilayatin faminhu unilu ma unilu li yahmada duk abin da zaka gani gurin wani annabi na tarihi na mu'jiza da ya baka zan Allah da ya fito sai za mu sahabbai suna hirarraki irin na annabawa sahabbai suna cewa wani yana ce babu mai ban mamaki kamar annabi Ibrahim Khalilur Rahman Allah ya rike shi matsayin khalili guda wattakhadha Allah Ibrahim khalila wani yana ce a'a ai annabi Musa ya fi ban mamaki wa kallama Allah Musa ta kalima magana fa Allah yayi da shi baka da baka wani ya ce a'a annabi Adamu shine mai ban mamaki istabahu Allah inna Allah tafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samiul alim annabi diya na jin su annabi sallallahu alaihi wa sallam sai taras da su suna wannan hirarraki na annabawa ba su san na jin su ba annabi sai ce eh annabi ibrahim khalilur rahmani ne ibrahim khalilur rahmani wa huwa kadhalik wa musa kalimullah wa huwa kadhalik wa isa ruhullah wa huwa kadhalik wa adam istafahu allah wa huwa kadhalik wa nuh nabiyullah wa huwa kadhalik annabi sai ce ala wa ana habibullah ni kuma ni ne masoyin allah wala fakra wa bi yadi liwa'ul hamdi wala fakra وأنا أول من تشق عنه الأرض ولا فترة وأنا أول شافئ وأول مشفع wannan yake nuna maka du darajojin annabawa wato kaman ku duddufi ne da suke karɓan abin da suke samu na ƙaurama daga tekun manzan Allah alamma alal bahari muhiti wa tattaraka sawaki la tujzi zama an liman shaka to haka manzan Allah yake idan ka ga annabi Ibrahim ka ce Allah ya rike shi khalili ka ce ga kaza ga kaza ga kaza sai ka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama shi habibullahi ne sai ka duba ka ga menene malamai suka faɗi dangane da bambancin tsakanin habibu da khalilu sai ka samu shi habibullahi dan gatan Allah ne da ba sai ya roƙa ba ake ba shi duk abin da yake nema Allah ya kimsa masa duk abin da wato zai kimsa a zuciyarsa Allah ya bashi. Sai kaga ashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya ke da annabi Ibrahim ba. Idan kaga annabi Ibrahim an jefa shi a wuta, Allah ya ce kullu ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sai kaga idan kai muqaranan ta da abin da aka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ba ma manzon Allah ba al'umman manzon Allah an musu damana an musu lamuni daga cikin wato mu'jizan da aka ba wa manzon Allah su sarrafa wuta su yi amfani da wuta kuma wutan ya zama bardan wa salaman bushra lana ma'akal al-islam inna lana min al-inayati ruknan ghayra munhadimi لما دعا الله دائنا لطاعته بأكرم الرسل kunna akrabal umami shi yasa maulana shi ibrahim radiyallahu anhu yake cewa inna khatmal anbiya'i fa fa arsalal biya'i lallai cikamakin annabawa ya fifici annabawa biya'i wannan ya ullin alisafi biya'i shau yace ya fi su da ya'un wannan ya ullin alisafi na hisabul hisab ne da akwai hisabul hisab akwai hisabul balad akwai hisabul wafa to a hisabul hisab wannan ya din yana nufin goma yana nufin goma shehu yace cikamakin annabawa annabi muhammadu ya fifici annabawa da goma to abinda goman nan yake nufi wani ilimi ne mai tarin yawa wanda ya fi da hankali ƙaramin misalin da zai ɗauki hankalinka shine misalin abin da bahaushe ya ce kowa tara yake bai cika goma ba ko wani kan ma bai je ɗaya ba wani yana ɗaya wani yana biyu wani yana uku amma duk darajar mutum da martaban mutum idan ya zo tara to a nan yake ba wanda ya cika goma wanda ya cika goma shine annabi muhammad shine annabi muhammad inna khatmal anbiya'i faqa arsal anbiya'i shi yasa idan kai lissafi a ka'idan hisabul hisab ka je tara to tara ita take maimaita kowane lissafi duk yawan lissafi in ka ce tara sau ɗaya zai ce maka tara in ka ce tara sau tara zai ce maka goma a tara sau biyu zai ce maka goma sha takwas idan ka ɗauko ɗaya ka tara da takwas ɗin nan zai sake dawowa tara idan ka ce tara sau uku zai zama wajen zafin ashirin da bakwai ruwa ne a zero sai a saka annabi kuma shine alifu tafriza shine kwaya ɗaya tak ma'ana duk wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama koma baya ne annabi shine cikakken da Allah ubangiji ya cika shi ya cika zatinsa ya cika ma'anansa ya cika suransa wanda babu abin da ya kai shi rahama ne shi gaba ɗayansa rahmatun kulluhu wa azmun wa hazmun wa wakarun wa ismatun wa haya'u la tahullu al-ba'sa'u minhu ura sabri wa la tastaqiqu sarrahu annabi sallallahu alaihi wa sallam dukkanin annabawa an ba wa kowa daraja ba wani annabin da yake da koma baya a daraja wa kulluhum hadha al-mafakir wal ula wa ma kan imam al-hashimi hisaba amma idan aka matso da su aka yi muqaranan su da annabi sai a ga darajar nasu kaman babu ne sai a ga darajar nasu killun ne min kullin a gaban martaba da maziya da shafin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera shi yasa kamar yadda ɗazu nake faɗa ma ɗan uwa idan ka ce annabi isa babban mu'jizan da Allah ya bashi yana rayar da matattu yana warkar da makafi yana warkar da kutare yana kaza yana kaza yana kaza to ka zo gurin manzon Allah sai ka samu annabi sallallahu alaihi wa sallama shine ar-ruhul a'zam wanda ba ma rayar da mace ce ya ce mace ce tashi ba duk wani abu wanda bai da rai matacce ne shi idan annabi ya zo kusa da shi sai ya zama rayayye sai ya rayu sabila da ƙarfin ruhaniyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam misali ku duba dutsen Uhud dutse dai yana rayuwa amma dai ba mu san yadda yake motsi ba mu san yadda yake ci ba mu san yadda yake ja ba abu ne jami'i da yake guri guda amma annabi da ya hau kansa sai ya rayu har yana magana annabi sallallahu alaihi wasallama annabi na hawa kan uhudu uhudu ya kama jijjiga ya kama jijjiga sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ihda ya uhudu fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani kan ya kai uhudu ni ne annabi Muhammadu ni nake kanka da ni da sayyiduna Abubakar da ni da sayyiduna sayyiduna Umar da sayyiduna Usman shine masu hikima suke cewa babu wanda ya kai annabi Muhammadu nauyi a duniya kuma babu wanda ya kai annabi rashin nauyi sai aka ce a'a diddani ya kare tsari an yi tafarruki a ce mutum na da nauyi kuma a ce baya da nauyi kishiyoyin juna ne la ya tasawwaru fil aqli wujud ba zai yiwu a ce abu na da nauyi kuma bai da nauyi ba amma annabi idan ya hau kan dutse saboda nauyinsa da mu'jizar da Allah ya baki sai dutsen ya lotse kafafuwan annabi su bayyana tun nauyinka dutse ba zai rusuna ya lotse ta bila da ka hau kansa ba. Don haka annabi babu abin da ya kai shi nauyi. Idan kuma annabi ya taka rairayi saboda rashin nauyinsa da za a zuba toka ko a zuba fulawa ko a zuba ƙasa rairayi ko a yi taƙi annabi ya yi tattaki a ciki ba za ka zo ka nuna tsagun kafan annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma rayar da macece ba duk abin da ya rafu da annabi macece ne shi zai zama rayaye ga kuciciran da bino nan annabi yana dafa wannan kuciciran yana yin khutuba sai aka yi wa manzon Allah minbari annabi ya bar hawa wannan kuciciran ya bar dafa shi manzon Allah ana yana cikin khutuba sai aka jinin fashi wanda yake kama da naƙuda irin na taguwar wadda za ta aihu ya cika masallaci annabi ya zo ya saurara sai wannan kucittire yana faɗa wa manzon Allah yana ce ya rasulullah kana taɓa ni ina jin daɗi amma ya rasulullah ya an maka ban za ka taɓa ni ya rasulullah annabi ya ce masa to me kake so kana son na shuka ka a duniya ka sake sabon rayuwa ko kana son abin da ya fito a aljanna cikin 'ya'yan itacen aljanna yace abin da ya rasulullah magana annabi yayi da kucikuran da bino yana faɗa annabi yana ba shi amsa misalin kucikuran da bino yayi magana shine wannan kujerun da muke zaune a kansu mu ji suna yin magana ka san wannan abu ne da ya ji tsari ne da ya ci karfin hankali kaga kujera yayi magana to haka annabi sallallahu alaihi wasallama da zai zauna akan kujera yanzu a kawo ma annabi kujera to kujeran zai yi manzon Allah magana ya mayar wa manzon Allah da amsa waya wayan salula na hannu ba wayan salula ba tasbaha inda annabi sallallahu alaihi wasallam zai rike tasbaha sai tasbaha ta yi wa manzon Allah magana ga duwatsu tsakuwa sun yi tasbihi a hannun manzon Allah abin sabila da annabi ya nuna maka za a iya samun ta dalilin karama ya bayar hannun sayyidina abubakar ta yi tasbihi ya bayar hannun sayyidina umar ta yi tasbihi ba wannan ba abin da zai daɗa nuna maka annabi sallallahu alaihi wa sallama nasa daban ne ba irin da kowa ba ne karfatan akuya akuya aka yanka bayan an yanka aka dadda tsanamanta aka yi nomanta aka dafa ta san na ligib karfatan akuya annabi ya ɗauko zai sa a bakinsa ta rayu ta yi masa magana ta ce da akwai dafi a ciki na ya rasulallah karfatan akuya ingantaccen hadisi amma kar ku zaci waɗannan mu'ujizojin suna daidai da kiman shi annabi muhammad kiman annabi ya fi ƙarfin waɗannan mu'ujizojin لو ناسبت قدره آياته الزمن أحيته هي ليد آدار سرمني da a ce darajoji mu'jizozin annabi suna daidai da makaminsa a gurin Allah ma'ana makamin annabi mu'jizozinsa daidai da makaminsa ne da da za ka shigo cikin makabarta ka ce Muhammadun Rasulullah duk matattun makabartan sai sun amsa kiran manzon Allah a'a mu'jizozin annabin sallallahu alaihi wa sallama ba daidai suke da makamin na annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallama waɗannan ba za su ƙare ba za a ce maka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ya ya rayar da mace ce akwai matan da ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuka sai ya rasulullahi ɗana ɗaya ne ya mutu ya rasulullah ban da wani idan ba shi ba annabi ya ce to me kike so ta ce ya rasulullah ina son ya rayu ne ya rasulullah annabi ya ce a nuna masa dan ya ce masa wani tashi masu raya matattu daga annabawa alola suke koko ibada suke yi su tawassuli su roki Allah da ismullahi al-azami da Allah ya ba su saraya matacce amma annabi ya ce tashi tashi ya tashi sai da ya ninka shekarunsa a duniya sannan ya koma ga Allah. Akwai wanda ya zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, sahabin manzan Allah ne, yana zaune sai annabi ga ya yi tagumi na cikin damuwa. Annabi ya tambaye shi yaya ne, ƙarshe dai ya ce wa manzan Allah ya Rasulullah, abin da ya faru da ni, abin da ke faruwa a zamanin jahiliya na birnin ‘ya'ya mata, ina da ‘ya da na yi tafiya na dawo na samu an kai samun har ta yi wayo. da na ga an haifa min ita na shigo da ɓacin rai da faɗa na ce a mata wanka za mu je zumunci aka mata wanka zan fita wanda tana ce ka kiyaye amana ba ka kiyaye amana ba kamar ta san zan je na binne ta ne sai da na je ni wani rijiya mai zurfi mai zurfi mai duhu wanda babu ruwa a ciki na ga ba wanda yake kallo na na kama ta da hannu na ya rasulullah na jefa ta cikin wannan rijiya. Kafin na jefa ta akwai ƙasa ya taɓa jikina tana kaɗe min wannan ƙasan irin rahaman da ke tsakanin ‘ya'ya da iyaye, amma na jefa ta ya Rasulallah. Da na ji ta yi ihu na ɗauko wani ƙaton dutse na guma a cikin rijiyar ya Rasulallah. Jama'a a irin wannan halin annabi ya zo ya samu al'ummar duniya. jahilci da kafirci ba da wa buƙaƙul arzi zulmun wa zulmatun ba shi ba kashin arja'u wa bashar karbu ya samu duniya ta yi duhu da kafirci da zalunci da badawa da bauta a al'umman da wanda suka iya rubutu da karatu kidayayyu ne amma a shekara ashirin da uku manzon Allah ya mayar da su shugabannin duniya wannan kaɗai ya isa ya tabbatar maka da annabi daban ne daban ne aikin da annabawa duka suka yi annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da hudu mursalai ɗari uku da goma sha annabi sallallahu a cikin annabawan akwai wanda ya shekara dubu ba hamsin yana da awa annabi nuh Allah ya ce mana wa ma amana ma'ahu illa qalil shekara dubu ba hamsin ne yana da awa annabi a shekara ashirin da uku la ilaha illallah wannan kadai wannan kadai da a ce ba za a faɗa maka kowane irin martaban manzon Allah ba a ce maka annabi shi ya zo ya samu al'umman laraba wanda ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba kuma ba bakar hake bane shi ba mai dukiya bane shi a shekara ashirin da uku ya mayar da su shugabanni tun kafin ya yi wa fati ake rubuta wasiƙu zuwa ga Heraklu Azimin Rum ake rubuta wasiƙa zuwa ga Kisra ake rubuta wasiƙa zuwa ga Kaisara ake rubuta wasiƙa zuwa ga Najashi annabin da ba a taɓa ganin ya ɗauki biro ya ɗauki alƙalami ya yi rubutu ba shi yake wannan kai ka san wannan wannan idan ma mutum ne to ba irin sauran mutane gari Muhammadu Basharin la kal bashar bal huwa kal yaquti bainal hadar to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai gurbin da nake kawo mana akwai wanda shi ma ya zo da manzon wajen manzon Allah da irin wannan damuwa na ya binne yansa annabi ya ce a ina ka binne ka ya ce a guri kaza da kaza da kaza annabi ya je gurin ya tsaya ya ce wa sunanta aka ce sunanta wance ne annabi ya ce wance wance wance sau uku sai ta amsa ta ce labbaika ya rasulullah ta daga kusuwa kiran da kamun na biyu lokacin ake nafta nama a jiki na uku ya rasu Allah lokacin aka hura min rai na amsa kiranka ya rasu Allah wannan shi ne annabin da mu'ujizarsa ya shige mu'ujizar waninsa idan ka ce annabi Musa alaihi salam yana buga sanda da dutse wannan dutsen zai fashe da ruwa وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الهجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين wannan bai kai abin da aka ba wa manzon Allah ba aka ai bai kai ba ko kusa saboda annabi Musa shi ya buga sandansa ne da dutse dutse kuwa a ɗabi'an dutse ruwa yakan bulbula a jiki Allah ne ya faɗa mana cikin Qur'ani wa inna min al-hijarati lama yatafaddaru minhu al-anhar wa inna min hada ma yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma wa inna min hada ma yahbitu min khashyati Allah addu'a ko akwai wanda zaka ga ya kince yana fitar da ruwa amma annabi nasa ba irin wannan bane ya tsun annabi daga ya tsun manzon Allah ruwa ke bulbula wa tarawwa bis-sa'i alfun dima'un ko wa tagadda bis-sa'i alfun dima'un wa tarawwa bis-sa'i koko koko ne a aka ce maka wata rawadi sai alfun dima'un wata gaddadi sai alfun jiyawa wannan wannan shine annabi Muhammad ya tsinsa ana cikin rashin ruwa a hadisin Abu Hurairah yace muna cikin yanayi ne na yaki ba ruwa ba ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace a nemi ruwa ba a samu ba aka samu wani ruwa dan kankani annabi sai ya saka hannunsa a cikin ƙwarya sai ce ku zuba ruwan akan hannuna ana zuba ruwan akan hannun manzon Allah sai kawai ruwa sha yana ta malala sai da aka yi amfani da ruwan aka gama aka ɗauki ruwan aka samu gulbi aka juya ruwan sahabban manzon Allah suka ce akwai wanda ruwan ya yi kusan ya canje su sabila da yadda ruwan ya zama kogi daga hannun annabi Muhammad ranar da kuma ranar da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai nuna wa mutane da sahabbansa wani irin tafkiri Allah ya masa cikin duniya ba a hannun ruwan zai zuba ba hannu zai tsaga sama a kira sama ta kawo ruwan yanzu yanzu yanzu yanzu ta kawo ruwan shine hadisin balaraban kauye wanda maulana shehu ibrahim yake faɗa mana a share ila muzinin fasali musarmadan وإذرام مسك الماء أمسك ملهما وردت له شمس عند غروبها وإذ كذبوا قد أنزل الحق محكما hannu zai daga sama balaraban kawai ya shigo masallaci ya ce ya rasulallah bari ya kai yanda ya kai dabbobi na ta mutuwa ya rasulallah muna shan wahala ya rasulallah ka roƙa mana Allah Allah ya sarko mana da ruwa aka ce a wani baiti yana ce wa laysa lana illa ilayka firarana wa aina firarun nasi illa ila rusuli annabi ya daga hannunsa sama kiran ruwan za a yi ba wai an yi roƙo a ɗaga hannu ya yi sama Allahumma ajitna sayyidina Anas ibn Malik ya ce lokacin da annabi ya ɗaga hannunsa sama ina ganin ina tuna mayafinsa da ya sauka har farin hamatansa ya bayyana annabi yana ce ruwa yana ɗaga hannun sama sama ta yi duhu annabi na sauko da hannunsa ruwan bai jira ba annabi na sauko da hannunsa ruwan yana saukowa sai da aka yi sati ana wannan ruwan aka kwana ana yi aka sace kwana ana yi aka sace kwana ana yi sai da aka yi kwana bakwai sannan balaraban ya dawo ya ce ya rasu lallai ruwan ya mana yawa ya rasu رسول الله ففي القيد يستفتي وفي الفيض يستبه ففي ففي القيد يستفتي وفي الفيض يستبه annabi yace ruwan ya mana yawa a yace ya rasulullah ruwan ya mana yawa annabi da ya daga hannu sama yana daga hannu sama sai ruwan ya tsaya cak sai annabi ya bara haka hawalaina la alaina hawalaina la alaina hawalaina la ruwa ya ishe mu haka a jeje gefe ya ishe mu haka masana suka ce har alkiyama ta tsaya ruwan ba zai kare sauka ba sabila da annabi bai ce wannan ruwan ya tsaya ba har alkiyama ta tsaya ruwan ba zai ba sauka ba wannan shine abin da aka ba shugaban mu annabi Muhammad saboda haka ya ku jama'a mu san cewa duk wanda yanzu zai yi magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi magana ne akan wani shaksiya ko in ce wata shaksiya wanda muhal ya koru ya koru ga wanda suka rayu da shi suka yi bacci tare da shi suka yi yaƙi tare da shi suka yi sallah tare da shi su faɗa maka waye shi muhal duk sahabbai hatta sayyiduna abubakar wanda duk qur'ani babu wanda Allah ya kira shi da sahabin annabi sai sayyiduna abubakar duk qur'ani صالح اثنين اسهما في الغير إذ يقول لصاحبه لا تحزنن الله معنا حتى سيدنا أبو بكر والله بيسان النبي محمد بقى. محمد لم يعرفه غير إلهه ba wanda ya san shi idan ba Allah ba shi yasa hadisin Abdullah ibn Abbas yace wallazi nafsi bi yadihi la ya'rifu li haqiqatan ghayru rabbi na rantse da ubangijin da rai ne yake hannunsa babu wanda ya sani idan ba Ubangiji na ba. Na rantse da Ubangijin da rai ne ke hannunsa babu wanda ya sani idan ba Ubangiji na ba. Jama'a, jama'a wannan shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Har yanzu idan ka kawatu ya burge ka irin mulkin annabi Sulaiman. Kace yaya annabi bai zama mai mulki irin Sulaiman ba. kada ka wato kada ka daga hankalinka annabi ya wuce nan ba irin annabi Sulaimanu bane ba irin annabi Sulaimanu bane annabi Sulaimanu na daga cikin mu'jizojinsa manya cikin tafkirin da Allah ya masa iska sai ya dauke shi kawai sharararararara kamar yadda birge yake tafiya ya kai shi gurin da zai je yayi magana da dabbobi yayi magana da tsuntsaye to bari ka ji mulkin annabi Sulaimanu iyakanta duniya iyakar duniya wanda yake da mulki wanda an shimfiɗa mulkin har lahira tun kafin alkiyama ta tsaya zai yanko fuloti a aljanna ya ce nan gurin aljanna ne kuma ta zauna shi kaɗai zai yanki wani fuloti ya ce nan aljanna ne ma bai na bai wa mimbari rawdatun min riyadil janna daga ɗakin sayyidatuna Aisha zuwa masallacin annabi da mimbarin annabi yanzu haka idan kana wannan gurin aka ce kana ina kace wallahi gani cikin aljanna to ba za ka yi kafara ba a rantsuwarka kana cikin aljanna ne annabi Sulaiman bai yanko wani waje daga aljanna yace wannan wajen a duniya mulkin sa bai je nan ba da yanzu haka wanda yake raudan annabi yanzu haka kar kuma ka zaci wai kabarin annabi shafin kabarin annabi ita ne don kayan aljanna ba ita bane nan ba ba aljanna bane nan ta shige aljanna las samawati sab'i wal ardi ba sama bane ba kasa bane ba duniya bane ba lahira bane guri ne da babu irin ta a sama babu irin ta a kasa babu a duniya da lahira babu irin sa hatta al'arshi bai kai wannan wajen ba hatta al'arshi ما طيب يعدل تربا دم أعظمه طوبى لمنتشك منهم وملتزمين sallallahu alaihi wa sallama dabbobi ne khadim dabbobi hidima jakin annabi annabi zai ake shi sai ya kai kaza duk balaga da jahilci da rashin fahimta irin na jaki to ya zama malami kabila da ya zauna da manzon ya afu jakin manzon Allah ya kira sahabbai su zo su amsa kiran annabi wanda aka ce jakin ran da manzon Allah ya yi wa fati ya duniya ranar jakin ya bada a rijiya kansa ya karye ya mutu wata rana annabi na cikin tafiya sai ya yi kiransa ya rasulullah ya rasulullah annabi sai ya juya yana juyawa sai ya ga barewa a daure a cikin bishiya sai tana ce udunu minni ya rasulullah ka zo kusa da ni ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ne sai ta ce kullani ya rasul cince ni ya manzon annabi ce ya zan cince ki ba ni na farauce ki na daure ki ba ta ce ya rasulullah inna li khashfayn ina da kananun ƴaƴa guda biyu a tsakanin dutse kaza suna jin yunwa ka bar ni na ba su mama zan dawo ya rasulullah ta ɗauka wa annabi alkawari wa idza akastan ahada aw ahadahu fa jami'u qawlika zimmatun wa wafa ta ɗauki alkawari annabi ya sunce ta tana zuwa bayan ta ba su mama ta dawo annabi na daure ta sai mai bare wanda ya zo ce ya rasulullah ko ana bukata ne annabi ce a'a a fansar mun da ke bukata karshe da yayi hadiyar ta ga manzon Allah annabi ya sunce ta take matsakanin duwatsu tana farmata kirari ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana yaban manzon Allah tana jinjina ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda aka ce bayan wafatin manzon Allah a jikin raunin annabi kawai sai aka ga barewa duk tsoron da barewa take take da shi kawai wata barewa ta zo ta kutsa cikin mutane sai da ta je jikin raunin annabi tallaba ta jikin raunin annabi ta kalli raunin ta kalli raunin sai ta fara juyawa ribas da baya da baya ba ta juya wa kabarin baya ba ribas ta ce yi sai da ta kule ta bar ganin kabarin ciki ba ta yi tsalle ta ci gaba da tafiya a gidan manzon Allah akwai ɗan ƙaramin dabba idan annabi na gida ya kwanta ne shiru kamar ba hayayye ba annabi na fita ya tashi ta tsalle tsalle yana kiyaye alfirman zama da manzon Allah irin waɗannan ba za su girgu ba safinatu maula rasulillah annabi ya bashi wasiƙa zuwa khaybar ya je ya kai masa sayyiduna ali yana cikin tafiya a jeji gaba jeji baya jeji kawai ya ga zaki ya fare shi ya rasa mai zai tuna ya cece shi a wannan matakin da yake ciki kawai sai ya tuna shi fa ma sun ne dan aikan annabi ne sai ya turo wasiƙa ne aka amma ce ya abul haris hadihi risalatun min rasulillah ya kai zaki wannan wasiƙan annabi Muhammadu ne ke ɗauke da shi. Zaki ma ya san waye manzan abu. Kawai ce ya suna. Sai ya zama abokin rakiyar safina sai da ya fitar da shi a wannan daji. Aka ce ya kaɗa bindi alaman ta isar min gaisuwa na ga manzan Allah. Shi ne abin da Busiri yake cewa wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu al-usdu fi ajamiha kadimi ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منعزم wannan fa jama'a shine annabi Muhammad saboda haka ya ku jama'a wato shauki da jalba da soyayya ya sa nake iya wannan magana amma mataki na da yadda na san mustawa na wallahi ban kai da yi magana a gaban waɗannan jihadin ba bai to amma shi in ana magana kan annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu ne da yake da alaka da zuciya wanda tabbas idan mutum yana son manzon Allah in yana maka magana za ka fahimci maganar daga zuciya take fitowa hadisul ruhi lil arwahi yasri fataqbiluhu al fuqad bila janahi wa ma'diluhu turabi walakin tamassi lafazi lughat al zaman to hakika wannan labari ne na soyayya wannan labari ne na zuciya kuma lallai jama'a mu iza wa zuciyarmu wuta na ƙaunin annabi sallallahu alaihi wasallam mun iza ma zuciyarmu idan muka duba muka ga dabbobi yadda suka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kansa annabi yadda yake son mu yake ƙaunan mu irin aikin da manzon Allah daga cikin abubuwan da aka karɓo daga magabata suka ce wata rana manzon Allah ya tambayi sahabbansa yace ku bar labari wani imani ne yafi kowane imani ban mamaki sahabbai suka yi shiru suka ce annabi da kansa na tambayan mu sai suna bada ko suna bada amsa gwargwadon abin da suka fahimta suka ce imanin mala'iku ya rasulullah su ne imanin da ban mamaki la ya rasulullah ma amaruhu wa yaqanuna ma yu'marun annabi sai ce hum inda rabbihim wa min ala yu'minun kullum suna gurin Allah ba shi ba ta kai ibada ai dole imanin sai zama mai ban mamaki sai ku hudu suka ce to imanin anbiya ya rasulullah imanin annabawa ya ci ban mamaki annabi sai ya ce ya ce yuha ilayhi wa liman la yu'minun ana musu wahayi yayi imanin su ba zai zama mai ban mamaki ba sahabbai suka shiru suka ce imanu na ya rasulullah mu ne to imanin mai ban mamaki annabi ya ce wa ana fikum wa lima la tu'minu ina cikin ku ina cikin ku wa alamu anna fikum rasulullah ina cikin ku ai dole imanin ku ya zama mai ban mamaki annabi sai ya bada amsa ya ce wasu jama'a ne za su zo a baya wanda suka yi imani da ni ba su ganni ba sun karanta ni ne a zane na rubutun littattafai jama'a ina mana albishir da da yardan Allah muna cikin waɗannan mutane da manzon Allah yake faɗan su saboda haka mu ba da lokacin mu wajen ƙaunar manzon Allah mu ba da tayin din mu bi manzon Allah dole in kana son manzon Allah ka bi shi bin manzon Allah ka atin ilaha wa anta tasbihu hubbahu hadha la amri shirki ya tashribu kana son manzon Allah to kana bin manzon Allah shi zai tabbatar da soyayyarka ga manzon Allah kana son manzon Allah ka shure kafa akan umarnin manzon Allah ka shure kafa akan abin da ya hana ka ka aikata wannan soyayyar naka abin zargi ce abin zargi ne ainihin masoyin annabi da gaske maulana shekul islam alhaji ibrahim niyam radiyallahu anhu ko ruwa zai sha sai ya tuna yaya annabi yake shan ruwa zaunawa in zai ya annabi yake zama tafiya yaya annabi yake tafiya bacci yaya annabi yake bacci to amma mu mun ƙetare umarnin manzon Allah to lallai haƙƙi ne akan mu mu dawo mu bi sunnan manzon Allah magabatan mu su ne ahlus sunna kar wani ya zo ya yi mana siyasa ya yaudare mu da kalman sunna muna nisanta kanmu da wannan kalma kalman ahlus sunnati wal jama'a duk duniyar ilimi idan ka tambaya duniyar ilimin gaske ba ilimin siyasa ba to an san ahlus sunnati wal jama'a wanda ba siyasa ba sufaye su ne tsantsantattu a aƙida su ahalus sunna ne a mazhaba su ahalus sunna ne a suluki su ahalus sunna ne kar wani ɗan ƙungiya ya zo ya razanar da kai ya zo ya nafara ka ga barin sunna kai ya fi dacewa ka karanta halayen manzon Allah ka kwatanta ka karanta ɗabi'un manzon Allah ka kwatanta ka ji irin siyar na manzon Allah ka bi wannan sira ɗin saboda haka mu riƙe wannan babban abin da nake bamu daga ƙarshe mu tsaya da gaske mu manzon Allah da gaske abin da manzon Allah bai yi ba in kana son ka zaka yi kyamansa zaka yi kyamansa in kana son annabi da gaske karamin misalin da zan buga mana in kana son mace wani irin riri soyayya ta ake yi in kana son mace wani irin nisantar abin da ba ta so kake yi in kana son mace kakan iya zance da ita na awa biyar a waya ba tare da ka kosa ba sai an ce maka kudin ka ya ƙare sai ka ji sai ka ce ma an sace mun kuɗi wannan kamfanin sun mun san haka kuma ba su waka tsatsa ba daɗin ganawa ne da masoyiya yaushe kana zaune kana salati wa manzon Allah aljijir yake to sai ka ce wannan tsadanin yau ya yi batanki yaushe kana tunawa da kuɗinka da matanka da ‘ya'yanka da dukiyarka dole idan kana son ka tabbatar da wannan soyayyar a hakikanin ta maganar Abdul Haris Muhasami da yace mai nuka bi kulliyatika ila mahbubika wa isabihi an nafsi wa izhari adabika fi haqqihi dole kana nuna ka gajiya kuma kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalma kwaya uku zan yi daga ƙarshe a yi hakuri kalma farko wani mutum ya yi wata kalmar shari'a da take nuna wato suwane ne mutanen manzon Allah suwane ne suke jin manzon Allah kuma suwane ne suke kan manzon Allah da zina a uzubillah gwaraci akan maulidin annabi la ilaha illallah wallahi wannan kalman kafirci ne mutlaqan wallahi zagin annabi ne wallahi wallahi zagin annabi ne kuma ba a taba taba manzon Allah Allah ya bari ba wannan abu ne wanda da mun nisanci mu yi magana a kai sabila da me kiyaye wannan martaban shi zai kiyaye martaban sai muka ga haƙƙi ne mu ma mu tofa wani abu mu gagara shi akan wannan abu na farko ya tabbatar da tantagaryen jahili ne tantagarya saboda wanda yake nasabta kansu da su a tafiyar da ke ikirarinta da ahlus sunna ba su da jagoran da ya kai ibnu taymiya a salafiyya to ibnu taymiya ma ya ce son manzon Allah yake sa ɗan maulidi ke maulidi kuma za su samu ladan son manzon Allah jahili ne kila bai karanta ba ittiba'u siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim shafi na 124 zuwa shafi na 126 yace wa ta'zimul maulid wa ittikhadhuhu mawqiman qad yaf'aluhu ba'd an-nas wa yakunu fihi ajrun 'azim girmama ran maulidi da raya dalaran maulidi wasu mutane suna yi kuma akwai babban lada sabila da abin da yake kunshe da shi na girmama annabi a baya yake imma mudahatan lin nasara fi miladi isa wa imma mahabbatan lin nabi wa ta'ziman lahu wallahu qad yusibuhum ala hadhihi al mahabbati wal ijtihad to anan ma ya kafir ta ibnu taymiya ya kafir ta suwad al a'zam manya manyan malaman musulunci na duniya wanda yake bayyana jahilci da kafirci da kuma rashin son zaman lafiya da haɗin kan al'umma dan haka muna kiran yan uwa mu nisar da zuciyarmu duk wanda ya taba manzon Allah Allah shi yake yin fadan mu duba yadda Allah ya karbi fada wa manzon Allah lokacin da kafirai suka tinkare shi Allah ubangiji ya ce innaka fainakal mustahzi'in Allah ya ce fa sayaktikahum Allah Allah ubangiji ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wallahi haka Allah zai kare manzon Allah wa kafahu almustahzi'ina wa kam sa'a nabiyyan min qaumihi istihza'u كل أمر ناب النبيين فالشدة فيه محمودة ورخاء وأن انتقيت تلك المؤمن نكي نيمان أقوى تكن أبو بوان دنيا زلا دقرا قرين دقما واتو واتو شجبونا دئري الله يساكا وشيه نمو مولانا شيخ عثمان نوه شاروبوتو الله يقارا مكا لافيا دن أوان قوانا مولانا الشيخ بروفيسور إبراهيم مكاريجا بورمو وانا تدليل سمكزو وانا تارو الله يقارا مولانا بروف lafiya da tsawon kwana mu ci gaba da ganin albarkatunsa albarkar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kawo zuwa wannan dandama ne cikin gari tare da shi muka zo alhaji awwal shugaban abnaul faida duk Allah ya saka ma kowa da alkhairi da manya-manyan shugabanni kowa da matsayinsa da sunansa Allah ya haɗa mu a gaban sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin allazi idza masha fil barri asfar ta'allaqat al wuhush bi adyanihi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
labarin da aka bani game da wannan malami aka kuma zan faɗe shi ne saboda ina sha'awa wannan Wai